yana zakka yana zuwa haji yana zumunta yana aure yana cin abinci yana son abin sha duk abin da ka sani qur'ani ya ce ayi manzo Allah yana yi za ka duk wanda za ka yi ba a duniya in ba annabi bane za ka yi kuskure don za ka ba shi matsayin da Allah bai ba shi ba Allah ya kafa matsayi kowa da matsayin da ya ba shi ya yi halittar a halittar yana wanda ya ga dama ce wasu ɗan adam alƙadar haramna bani adama waye da gaskiya ne sa kai haka babu a cikin ɗan adam din ya tace ya zaɓi wasu manya sunan su annabawa ba mai tambaye shi a cikin su kuma ya tace ya zaɓi wasu sunan su manzanni ba mai tambaye shi a cikin su kuma ya zaɓi wasu sunan su annabawan da qur'ani kira sunan su idan da bai dinnan ko a cikin su kuma sai ta ce wani zago wasu guda biyar wa minka wa min nuhi wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna min ne ta haka in ba manzon Allah ba duk wanda zaka ba shi kirani ko zaka mutu wani abu zaka yi kuskure duk wanda halai shi akan matsayi wata rana zaka ji ake maka koma yanzu shekara shekara takwas da ya wuce baya wa shugaban Najeriya ba wani ne wasu Goodluck ba mai zuwa ne ne shekara biyu nan mai zuwa wanda yake da ba shi ba amma manzon Allah shi ne annabin da shi ne na yanzu shi ne na gaba shi ne na duniya shi ne na lafiya shi ne a sama shi ne a ƙasa shi ne a ɓoye shi ne a bayyane shi ne a farari shi ne a duhu ko a wani ko a wani lokaci shi ne annabin kuma babu babu cewa ya sauka ba ma shi ba matansa ma ko wannan nan ya mutu sun zama zawarawa ko ba haka ba an ji samu wata hudu da kwana goma suka jira su da Allah waye zai zo ne ma ko to matan Allah ba ku saba ya da sa'an nabi da lafsun na ka ahadun min nisa wala an tankihu min ba'di azwajihi abadan ko Allah ce kar kar ku aure matansa ko da baya Allah akwai mata irin wannan abin abin kuma ba a cin gadonsa iya sun na hannu ma'asirul an biya ilamu mu annabawa dan a gadon Allah ko wanda nan ba zan ba su gadon su ba sai dai baka mutu ba bai ganin an jiya maka faru an sa wani tayi hannu ne ne ka fi gani sallallahu alaihi wa sallam da aka yara yana da kyau mutum ya san fasarar jikin ne da yana da kyau don zai kara maka shurfi haka san mene ne ma da ya zuba na gwalagwalan kalmomi akan lamarin manzon Allah balle kuma ka je kan kayan gidanmu diwanin maulan mu shehu ibrahim أليس الذي هذا المفاكر والعلا بما نفت من أجل الكتاب وما ترى وأن يدان في كل الذي نعهدان في كل المكان الذي ترى أتم الورى جهلا وأبحله الأخلاق لو المدن والقراءة تخبه قالت أليس الذي هذا المفاخر ولا أعلم ما لم يسمع سوى استفهام التقريب تنبيع في نتبة تروى أليس الذي هذا المفاخر شو من ذن الله ba shi ne wanda ya tattaro dukkan wani gobe girma ba wani kula da kuma da haka tambayar ma ce wai ba shi ne ba shi ba da ba shi ne kana gobato ne duk wani girma da ɗaukaka manzo Allah ya faru shi ne shugaban halitta shi ne shugaban yan adam shi ne shugaban annabawa shi ne shugaban manzanni shi ne shugaban ulul azumi shi ne shugaban kullu duk wani halitta annabi ne shugaba zaka ji ina cewa ni ne shugaban ɗan adam wala faqa ana sayyidu walad adam wala faqa zaka ji ina cewa adamu wa man dunahu tahta liwa'i yawm al-qiyamati wala faqa adamu da wanda ba shi ba da kafa shi ke ko to suna karkashin tuta na da tashin kiyama kuma ba na yi fariya ba ne saboda ayar da Allah ya ce ne fa amma bi ni'mati rabbika shi ka ya fada wanda da baya ba su ga baki amma kuma akwai inda mutum ya kan kai su ga baki sai shi wani ne ko amma saboda tawalu irin na manyan bayin Allah mu duka kamar Shehu Ibrahim inda suka ce ana Ibrahim ko sabaka min alhaji ibrahim kai zaka faɗa haka na zaka fi sai ka yi kira ne ma tukuna ko yawa in ka ji mutum ka ce malam gare sunan ka yace malam wani ka tabbata jahili ne ya san abin da yake ana so an tambaye kai ma sunan ka ce a wani don man ƙala ana fa laysa huwa wanda ka ji a cikin ajiyacin ni kai kafin da rike kuwa yanzu duka zango na da tsafi biki zango ai samu wanka ma zunubi ne wanda gwanda da shan giya gwanda da fata gwanda barawo a kan kashe kana wa yake nan to fa'alam annahu la ilaha illallah ka sani ba kowa ko ba haka bane da haka a laisa allazi hada al mafasid
girmama girmama ba wani kula da kuma ɗaukaka ba ni ba ni ba
أليس الذي هذا المفاخر والأولى أنب محمد هو الجامع الذي يتارو هو الأهفى الذي يتارو ليس أيكي بما نفسه هو الأبن الذي يقول أنفسه من آية كتابه daga cikin ayoyin babban littafin da shi ne alƙur'ani wa ba ta da abin da ake karantawa kowa duniya da lahira kowa ya san manzon Allah ya taro girma ya taro ɗaukaka Allah ya ƙara mana san manzon Allah na'am wa anna yudana bil makan alladhi tala wa anna yudana bil makan alladhi tala sai ya kake kusanto da annabi a wurin da ya wuce wurin ai in ba za ka ce wa annabi Allah bai da shi da gawaciya amma duk abin da za ka faɗa wa manzon Allah ya wuce wuri in ba da lokaci ya wuce Allah amma kuma duk abin da za ka faɗa na matsari ya wuce akwai ranar da Allah ya ware wanda a ranar ba wanda ya isa ya yi tare har annabawa har manzanni irin su annabi Musa irin su annabi Isa irin su annabi Ibrahim irin su annabi Nuhu irin su annabi Adam kowa aka yi nace maka Allahumma la as'aluka al-yawma illa bi Allah kai na kawai na sani ya Allah jahannama za a zo ta filin kiyama wa za'a rabbuka wal malaku sabba sabba maji'a yawma idin bi jahannama mazalat aka zo jahannama za ta kushi a hannun mala'iku ta duk taro taron taron kiyama mala'iku za su yi sama to mu ina muka biki sai ihu ana cikin wannan halin ta tun faro mu daga mun mun mun mun a kai kusa da kar kawai sai daga ashafiku yaro ya shiga tsakani sai ce ki koma ki hakuri za ka miki ya Muhammadu kai haramu ne ka ta bani wuri to kana tsammanin annabi ya da me ne faru wa ba zo ya ce waya nan mutum ne kamar wa ne ba zai ce to waya nan kamar ambulance a gangaru na na na na na renin wani amma kowa ya riba da zahiri na bakinsa ƙwarai da gaske annabi ne kaɗai zai zo ya tsari da haka yake ce mata bima nafsu ina yi ta zai mata lago wa an na yi gana fil makamin da zai tada ta yaya za ka zo kana haɗa manzan Allah da wurin da ya wuce wurin sallallahu alaihi wa sallam na'am أتم الورى جاهل me yasa yake a tsammar wara jahal annabi ya fi dukkan halitta wato kwarjini da girma da daraja wa azharu hulago kuma ya fi dukkan halitta wato rinjayen kuskofi tuwon da ka gaishi wajen shi ne kawai amma an ka tona jikin akwai matsala yanzu misali komi kan mutum idan da za a samu wurin gefen nan haɓar shi nan a ɗauke shi wurin da kumba da da can zai canja ko bai canja ba ko ni can mutum inda kurji zai fita a kan leɓar ko kuma a kan goshin nan na sanan ta kumbura wurin da zai zama sai ga ya zama mummuna amma shi annabin mu in yana kusa sai ka ce dama a bar shi haka ya ji ana karanta qur'ani ya tura Allah bin Mas'ud karanta min qur'ani da take ya fi lafiya da ta ta ni ma ina so a karanta ni ma in ji ka san malami wani lokaci yakan sa almajiran su yi karatu ko saboda shi ma yanzu abin da yake abu idan yana karantawa yana karantawa sai shigo cikin sumatul sumatul misali ko yanzu inda Allah ya kace kai fa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida annabi ya ji maganar kiyama sai ya fashe da kuka har ma jina ina zuba sai ji alta sai muka ciwo ya muka ce da ma Allah ya bar shi haka saboda ya fi da kyau in yana bacci ka zo ka dubi sai ka ga ya fi lokacin da ke fashe kyau in ko a wani hali ka samu annabi suka ga ya fi baya kyau to gaba yanzu wani yana yana dariya dariya sai baka dariya wani kuka yake muka sai ko ma da salli wa salli wa barik ala annabi yanzu a cikin mu na akwai wanda ga lokacin da yake yawo za a ga shi karnan ne ko ma da cikin yanzu ba jiya ba yau ba jiya ba yau ba to manzo Allah ba haka yake ba sallallahu alaihi wasallam abin da yake canja manzon Allah da ka atammul wara jahan wa abharuhum gula ya fi dukkan halitta rinjayen rinjayen sifofi ba abin da ya samu annabi ga waya ta waya babu fitsarinsa Aisha ita ciwon ciki da wuta abada jininsa an sha ya ce ciwo ciki da wuta har abada in zai bayan gida akan tsagewa suke yi in ya gama ta koma ta haɗi idan yana bukatar bayan gida ba abin kewayawa sai ya kira bishiyoyi gero ko mago ko su yi gudun rodi akwai mai irin wannan matsayi a can mulwara jihar wani abu hada hukula sai ko ne na'am lawul madohi wujula wa shafa'atu tubahu Barbaɗin wujula ko? Mabayyanin yabo, mabayyanin yabo na hula ta fata da wanda Allah. Wasu fa'adu ta tubahu. Wanda aka koyi وأنت وبرانا عرض الله يكتوى يوم يفر المرء من أبيه وأمه وأبيه وصالي مسجي وبنيه جنة وله هو النجس سيئات الصحابة رضا الله إذا تبقى في حديث كنتم بين أن يدخل مثل أمتي الجنة وبين شفاعة فاقتلت شفاعة أمبل ذاتي ko Allah ya bani rabin al'umma na su ga aljanna gaba daya ko kuma a bace su sai su zo su yi kalle ni sai mun sai mun sai da ku ce da annabi ya ce haka al'umma su ga aljanna da an gama ya ka fi ta ce san haka ya fi a baki ki to saboda in kiyama ta yi na gaba wurin misali za sa kujera daya hanyar aljanna daya a hanyar wuta sai ce to shi ya zaɓi na hanyar wuta sai zai zauna a kai dalili haka duk wanda za a kai wuta cikin al'umma sai yana wurin ba zai da ba to za a zo a taru duk wanda ku tara mun su anan ku tara mun su anan sai kuma aljanna muna nan mun taru kuma Allah ya ce ba mu fara shiga sai ya fara shiga sai ku ce ya ya Muhammadu ka je ka yi kafirin kafirin ceremony kai ake jira za ka idan za a buɗe wani gida ko ma'aikata ba ana kai shugaban kasa ya zo an sa kyalle ba ko ko haka bane to shi ma haka aljanna sai annabi ya zo yayi opening ceremony kuma to lokacin da ya zo wurin wanda Allah ya kaddara zai zo ka kafin ya dawo an gudu Allah yana kunnin manzon ba zai iya kai mutum mutum annabi na kallon shi wai wannan ne za ka zama kana wasa Allah fa da kansa yana kunnin kai kai waye kai Allah yana kunnin gari duka isa ba jama'a mu mu koyi manzon Allah wallahi wallahi duk wanda ya ci annabi ya rabauta wanda kuma ya saki annabi ya shiga wahala tun daga duniya ka rinka duba rayuwar waɗanda suka ce manzon Allah ka rinka duba rayuwar su daga duniya za ka ga su a cikin natsuwa a cikin rufin asiri a cikin kwanciyar hankali domin wani mutum ya ina cewa ba za ka samu gurbatar rayuwa ko talauci ko wahala inda manzon Allah yake shi Allah ya ce wa ma'asannaka illa rahmatan lil alamin duk inda yake rahama ina mu sallallahu alaihi wa sallam da aka ce to shi ne wanda aka aka koyo ce to saboda darajar sa da girman sa saboda kwace mu ne amma shi na ruwan da aljanna ita take ya bukata ya shige ta ba shi ke bukatar ta ba to hawa kullu majidin lil wara wa dalalati hawa kullu majidin shi ne wanda ya taro dukkan wani daraja da martaba wani majalalatu da kuma ɗaukaka وجاء بآيات ما حد كل قالت فنقوم يازو da ayoyin da suka shafi dukkan maganar wani in aka ce annabi ya ce an zo kaskas annabi ce qur'ani ya ce an zo kaskas wa ya kawo qur'ani ko sa muke cewa san manzon Allah da murnar haihuwar annabi ya fi dukkan zuwa domin in ba dan maulidin manzon Allah ba da ba qur'ani in ba don maulidin manzon Allah ba da babu sallah da ba zakka da babu hajji wala inda annabi bai zo Qur'ani ne ko a sai ne misali har yanzu annabi bai zo ba Qur'ani ruku Qur'ani ne zo sallah wa zai kawo zakka wa zai kawo aikin hajji wa zai kawo da haka hawa kullum madinin gulwara wani da kuma ɗaukaka annabi duka ya tattaro duk wani ɗaukaka da daraja النبي هذا نعم ومن شك فيه فهو يشرك دلالا وجاء بآيات من درجة ثم الزن الله فهو بالحرمة وانا يا أبو كالتبتا معنى يا أبو kuna ka ce kuma ɓata to a sai dai an kuma da hali kun za ka ce wani ya ɓata a ga an ɗin launa sai dai ta addu'a Allah ya bayyana za ka duk mutumin da ya yi kokon darajar da Allah ya yi manzon Allah to ya abu ka su fata a tilhalki shakku ba da alki da lalata a tilhalki shakku kamar da ayi guda wani qur'ani a tilahi shakku ko to dan a tilhalki shakku dama alhaku ai sunan Allah ne ko amma ya ba manzon Allah daga nan na ka dauko a daga sunan Allah na alhayyu bil qayyum ne aka samu hak kauna sai da ne da haka da digo haƙƙu haƙƙu hayyul qayyum ne to alhaqqu sunan Allah ne zalika bi anna Allah huwa alhaqqu alhaqqu sunan manzon Allah ne wa ma nuzila ala muhammadin wa huwa alhaqqu alhaqqu sunan alqur'ani ne afa man ya'lamu anna ma unzila ilayka min rabbika alhaqqu الحق سورة مسلم في ودين الحق ذاك الحق النص أنا إيه أعرف من ذا الله آه في الحق شق أتكلم كثيرا أقول فوقت جماعة أقول بعد لي حرف جلالة باين dalilai ga sunan kala kala kala duhu fiye da haka ai dalilai da yawa sun yi kura wani sahabi kafin ya musulunta yana kiwo a bayan madina sai kura ya zo kama ɗaya a cikin dabbobi sai ya duk ruwan ya kwace dabba sai kura ya tsuguro sai ce haba bawan Allah tun safe nake neman abin da zan ci na samu kan zo ka raba ni da shi abin mamaki ga kura tana magana sai kura ya ce kai ne abin mamaki ga annabin duniya da lahira yana da kusa da kai kwari ɗaya ne tsakanin ku da su baka je kayi imani ba kana nan kana wahala a cikin dabbobi sai ce to kada mu waje min ciwo kace ka je ni zan baka ciwo albarkacin Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'a wai ga warawu ga mai kaya Allah duk wanda ya bada dabbobi da kura ya san abin abin da faru ko idan da rayu tafi yana tsaro dan Allah yake annabi na gari sai ga manzo Allah yana burkushi sabi da Muhammad basiru da sunan da gaba saboda kiyaye sallallahu alaihi wasallam yace in baka labari ko zaka bar labari cewa yayi a Muhammad kamar labari ya gabar kura da dabbobi ka annabi ba ya wuri ba kawai sai bude kawai sai ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka kuma haka samu dabbobin ka ba abin da ya same su kuma ya dawo ya same su haka ya kama guda ɗaya cikin dabbobi ya yanka ya jefa wa kuran kura ya ɗauka ya shiga daji yana assalatu wa salamu alaika ya rasulullah assalatu wa salamu alaika ya habiban kura ya yadda manzon Allah manzon Allah ne kai ba ka yadda ka yadda akwai barewa farko ya kama ta ko manzon Allah ya kan yawo bayan la'asar a bayan makka ya samu ga barewa farko ya kama ta ga kuma mai mai farko yana bacci ya zo layi ka tece ni dama kuma ba ne da ceto da ce ya aka yi ta ce na fito kiyo ne na bar ƴaƴana guda uku a cikin goron dutse na zo ne ɗan ci abinci ku koma an ba su nono farko ya kama ni ta ce to yanzu in na kwance shi ga wanda yake da alhakin shi ga shi yana barci na zalunce shi za ki zan ce na maka rantsuwa zan dawo idan ba ta zan ce ban dawo ba azaban da Allah zai yi ma masu kare iyakan ƙasa a san su masu kula da shigo da in za su shigo da mummunan abu a'a wani kira suna ma da masu ce zama a kan iyaka haƙuwa lakata mai kore azaban da Allah zai yi musu Allah ya yi musu yasa aikin tsaron ƙasa shi ya tsaya yana kan iyakar ƙasa in ka duba akwai haɗari a ciki za a shigo da makamai za a shigo da ƙarfin da ƙasa ta hana an nan ba su dan kuɗi suna suna suna gudewa kaga bai rawatin amana ba bai rawatin amana ba su azaban da Allah zai yi musu na wannan ha'incin Allah ya yi masa su man da Allah saboda sanin girman azaban da yi musu ba kawai sai gudu na yasa shi sai kuma ya zauna a wurin ta yi alkawari tana zuwa ba sai kogon ɗaya suka taso ina suka zauna ta ce wallahi kun ji kun sako ne ikama ni amma yanzu haka na bar annabin rahama annabi muhammadu ina yanzu ya alkawarin zan ba ku nono in koma suka ce nonon ki haramun ne gidan bai shi manzon Allah la ilaha illallah ku duba dabbobi da suke kwalkwalin imani akan imani da manzon Allah yau ga mutane da suka cin mutuncin manzon Allah suke cewa iyayen annabi suna wuta masu cin awo da musulunci suke cewa annabi ba zai toto ba suke cewa annabi mutum ne kamar su ina da dama haka da gidan yana yin kaza yadda muke yin kaza ina yin kaza yadda muke yin kaza an ba mutum bane mala'ika ne la hawla wala quwwata illa billah kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ala taf'alun to ku ji inda dabbobi suke girmama manzon Allah ta juyo ta dawo tana zuwa annabi ya kama kafan ya sa a tarko yana mayarwa sai mai tarko ya farba sai ga manzon Allah ya Rasulullah ne kawo ka nan zan wuce ne ka ji ka ji ka ji to na na ɗanta ta saboda darajar ka ya Rasulullah sallallahu alaihi bari wata shiga daji ta koma wurina tana tana tana yi wa annabi salati kuma sai ji an yi so duk shekara sai ta zo zuwa wurin manzon Allah aka yi da wani tafsira ɗin suna zuwa su gaida annabi saboda ya musu rana har annabi ya koma ga rahama zuriyarsa suna zuwa kan kabarin su zo su tsaya su su an jima kuma su yi saboda ya yi ma kakan kakan kakan su rana to mu yau ya rike da annabi yau da haka duka wannan ina nuna maka ayoyin cewa manzan Allah nan manzan Allah mu duba kisa ku fitar da hiro wanda annabi yake hudu ba akan kamar da fadi shi ya kullunta sai ce da manzan Allah mu a can kasar mu na Iraki da Iran idan shugaba zai yi jawabi ga al'umma ana gina musu wani wuri mai tsawo ne haka mai tudu sai ya hau kai ya hudu ba da haka sai sa aka gina wa manzan Allah mambari kubar ina na har yanzu Allah muku dalilin da horo Allah ya muku dalili alfarman manzan Allah Allah wanda bai je ba Allah ka mun dalili ka je ga inda manzan Allah ya ce tsakanin gidana da wannan mambarin tausayi ne na aljanna Dikin manzan Allah ya fito daga cikin gida ran Juma'a zai zo ya wuce ya je ya hau mambari yana wuce wannan dabino da ga jikin dabino yana kuka ina nishi kamar mutane na kuda ina kuka yana gunji ina ina kuka sai manzo Allah ya juyo sai zai dafa shi shi ne ya faru sai aka ji kusurin da biyu yana magana da harshe na larabci ya ce ya rasu zallai kana hawa kaina ina samun ni'imtuwa da ni'imarka yanzu ka rabu da ni shi nake kuka a lokacin sai na hasali jikan manzon Allah dan sai da faɗi mai fushi da kuka ina cikin azaba sai jama'a dabino yana yana begen manzon Allah amma mu mutane ba mu begen manzon Allah sai bai cewa da dabino kana so in roki Allah a raya haka zama ka ka girma ka yi ganye ka yi ƴaƴa ana amfana ko kuma ka so a aljanna kana gidana sai da manzon Allah na fi so a aljanna ina gidanka yanzu kai na nabi ce da kai kai don a lahira ce ce ko kai da in sa Allah ya baka miliyan ɗari wani za ka dauka a bai da zai ta ba shi miliyan ɗari kai ta wani annabi ko ba haka wani ko ba haka wani da shi ne manzo Allah sai aka cire dabirin aka zo aka buɗe tsakiyar lambarin aka buɗe aka sa da za ta ina na wannan mutuntar dabirin to in ka dinga jin dabbobi da bishiyoyi da duwatsu da suka dinga gaskata manzon Allah suna da yawa suna ce maka a fi da halki sakkun ba'da alfi dalalatin shin akwai kokonto a cikin annabi Muhammadu bayan dalilai dalilai dalilai guda dubu ma'ana fiye da haka sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam taqaddamaha zikrun madaddari wanda ambatan ta riga ta gabata kuma madaddari har yi qur'u tsawon zamani shudewan zamani da aika karantawa at-taura ya kawo maganar manzon Allah injila ya kawo maganar manzon Allah ya ishe ka dai akwai wani tataccen bugagge bugagge ne na gani a faɗa mashayi ne na fitan hankali kasan akwai saribu akwai akwai saribu akwai kuma masaruf an an ce saribu wanda shi ko bai ta giya ma zai gudu saboda ta riga ta zama jinin jikinsa to shi wannan mutum ne saribu ne shekarar shi dari bai taɓa sallah ba bai taɓa azumi ba bai taɓa duk wani aikin alheri ba ruwan shi rannan kawai ya dawo giyarsa yana tafiya yana tangani yana tangani ya shigo cikin zauren gidansu gidansu gidan gidan malamai ne da yahudu lokacin zauren gidansu akwai katon littafin a taura yana aji sai sa kafa ya bol da a taura yana ta kasan masa igiya ya faɗi a kan a tauran ya fara amai ya sa hannu zai buge a tauran sai hannun shi ya buɗe inda sunan manzon Allah yake yana ganin sunan sai ya zura ido sai ce Allahumma salli ala hadha al-ism ina faɗin wannan magana Allah ya zara rai shi anan Musa yana gida sai Allah ce Musa maza ka je wuri kaza akwai bawa na ne kama kaza ya mutu yanzu nan maza ka je ka ɗauke shi ka wanke ka sa mishi kafari ka sallata ka jinje mazarin su to kun san dokan Allah a wurin annabawa wai idan babbai cewa karami a cikin sojoji yake yi kaza yana tambaya a'a dokan soja obey ne ku so complain ko ba zan sa ka sai mara sai ya bayan yayi mara sai ce sa sorry sa what happened haka ne ko amma lokacin da aka ce yayi mari bai sai tambaya ba wai shi a nan ku sai ta ji nan da nan ide duk abin da aka ce yi ina gamawa shi ya Allah wannan bawa nan ga yadda yake ban ga abin ka ba kuma ga shi mutanen sama saboda saboda kwatsana da dama su kwato sun je sun jefar da shi amma ka ce ni da kaina in wanke shi in sa da kafari in sallata an dubi sai Allah ya ce masa haka ne Musa bai taɓa bi na ba amma ya so abin da nake so wa Allah yake so wa Allah yake so jama'a yace yayi salati so ɗaya ta abin da nake so dan haka ni kuma nayi maka gafara wajibi da Allah Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabi sai Allah bai sa kai kaza ya kuma ba mu akiba ne kudi Allah yana hukunci ba wanda ya ji a cikin Allah ya sa kai kaza kai kaza haka Allah ya ga dama to sai da sai mu gane wa Allah yake su in za ka shiga gida ka ne wadan gida an za ka je to Allah a inda yake akwai wani katon kare mai tiro iblis duk wanda yake yana gamawa da shi amma an kana baka tafi lafiya kalau manne da annabi alubu bihi ko inji mai alburda ka matsale a inda manzon Allah yake zaka shiga lafiya kalau za ka gama lafiya kalau da haka Allah ya kara mana san annabi to shi lamarin Allah duk abin da Allah ya yi karka tambaya mu sai to Allah ya sa yayi kaza wata ran annabi Musa ya Allah kai kai halitta kuma kana kona wasu tallace Musa zan baka jarrabawa sai aka ba shi dawa aka ce je shuka ina shukawa lamarin Allah ne na ma'amruhu nan da nan dawa ya kin hore girma a dai Musa ya zo girbi ya kwashi masu kyau ya kai rubu wanda ba shi kuma ya hada ya hada ya kunna wuta Allah ya ce Musa kenan Musa ya haka ya haka sai ya Allah ita masu kyau ne na kai rubu wanda na kona din nan ita Musa ta ba kanka an sa'a ita ni wanda ya gana kai aljanna masoyan habibina ne annabi Muhammad wanda kuma ya gana kona ba wa san habibina ne annabi Muhammad sai Allah ya zan gane adalcin da kike kaje gidan rafi kaza akwai bishiya ka hau kai ka zauna za ka ga ku za ka ga adalci annabi Musa ya zo ya ga bishiya bishiya akwai akwai ganye ya zauna a ciki ba wanda yake ganin sa ina gidan rafi haka can sai ga wani mutum na zuwa akan doki saurayi sai ya sauka akan doki ya zo bakin rafin ya ɗibi ruwa ya sha ya dan wanke jikinsa lokacin da ya sunku ya yake shan ruwan nan sai ga wani jaka a daga aljihunsa a ɗaure haka a mayani ya faɗo kuɗi ya dinari dubu goma bai gani ba sai ya hau dokin sai ta ya tafi kenan sai ga wani saurayi shi kuma ya fito daga gona shi ma ya zo bakin rafin ya zo ya sha ruwa ya zo bakin rafi zai sha ruwa ya daga ido haka sai ya hangi da kan kuɗi ina ɗauka ba sai ba da wuri ba kai wanda za ka yi kaga a shari'a mu na musulunci idan ka tsinci kuɗi da haka sai ka yi yanzu misali mun tashi a mawar nan kana tafiya gida kafar ka sai biki leda ka buɗe sai na kuɗi miliyan goma ka je kuma inda Allah ba inda Allah idan ya wanda sai kaji malamai ne haka sai a yi akar haka za eh kai ciki a shekara guda ya ce mana ya ce mana amma biya ta amma ko baka sani ya malam wallahi wallahi wallahi in ka bi tsoron Allah kai abin da Allah ya ce kai sai za ka fiye da wannan ta hanyar halal ya faru wani bawan Allah zai zo aikin haji daga Iraki sai wani mai arziki sai kawo dinari dubu goma shiga wannan kuɗi idan ka je ka ba bawan Allah na Allah. Ita ya zan yi in gane a ya ba shi na shi. Ita in ka je ka cire dubu dinari dubu ɗaya a cikin dubu goma ka yi da shi a filin dawasi. Duk wanda ka je yana tafiya shi da ce gaba. Kenan ya zo yana dawasi jefar da dubu ɗaya na dinari. To dinari dubu ɗaya nan ina da yawa mala. wurin kusan miliyan cikin da shida ne da wani abu a yanzu miliyan 96 miliyan da da wasu ruwa a kai ɗari ba hudu to so goma kira ya zo ya jefar ya koma gefe yana nafulansa ya gama yana addu'a sai dai na jama'a waye yadda kuɗi waye yadda kuɗi sai ce bawan Allah goma na shi ne ba wani ce kuɗi ne aka yi ce nawa ne shi dinari dubu dubu ɗaya dubu ɗaya zo mu je gida kai ne aka aike da wurinka suka je gida ya ɗauko sauran dubu dubu tara nan yin ga shi da amma kai ka ce na zo in ba ka da haka in ka ji tsoron Allah kai abin da ya san sai mallaka maka ta wani hanya wani zamani wani bawan Allah zamanin manzala ya haƙuri da ba lokaci ya ɗauko ya amma bari ba da wannan kisa sai da ya addu'a kan yi kasan nan kuma yin dago zan dawo kai aibin ban manta ba manzala ya ce duk mutumin da ya samu abin da yake so ta hanyar haramu ya ji tsoron Allah to Allah zai mallaka mishi ta hanyar halaliya sannan ana nan ran nan wannan sahabi yunwa ya dame shi ya kwanta yi bacci bacci ka san yunwa bacci ya gagara an ce da ni tafi ya fita ina neman ina ko da dan wani tsohon abinci ya samu ci ina zai samu kofar gida a buɗe sai ya shiga cikin gidan sai ga abinci haka a rufe a kwano ya buɗe sai ga abinci ne mai kyau har ya ɗauka ya sa a gaba zai sai tuna magana magana manzo Allah sai tura kwanan abinci sai juya zai fita kuma sai ji kafansa ya bugi ya bugi akwati ya buɗe sai ga dinari ne a dankari har ya ɗauka sai tuna magana manzo sai aji ina fitowa ta cikin zauren gidan sai ji ya faɗa a wani gado sai ji wata musu kusa da shi har ya kamar zai kama ta sai tuna magana manzo sai sai tashi fita ya dawo gida ya kwana a yunwa an yi sallar asubahi annabi ya juyo sai aka ji sallar wata mata ta ce ya rasu lahi mijina ya yi shahada tare da kai a wurin yaƙi na uhudu na yi alƙawarin ba zan yi aure ba to amma jiya cikin dare wani bawan Allah ya faɗo ba don Allah ya kiyaye ba da abin da ba su ya faru zaka na zo cikin sahabban kan nan ka zaɓa mun ɗaya ka ɗaura mun aure da shi sai aka ga manzo Allah yana rubutu ina wurin sai na biyu ce a cikin ku sahabbai wa yake son wannan mata mutumin nan sai ya daga hannu ya daga an biwa an gama annabi ce kawo sadaki ce a ji zan ba shi ya bayar kuma ya ce kuma kayan sai dawo gidana ina da babban gida aka daura aure ya kwashi kayansa ya yi intikali ya samu daki ga rigima ga kuɗi ga kaga me ya shi karawan hakuri abincin da ya gani ya tsoron Allah ya bari ya zama nawa kuɗin da ya gani tsoron Allah ya bari ya zama nawa ba san da ya bata saboda Allah ya ta zama tawa abin da kaga baka gogo maka baka yi tsoron Allah wa man yattaqi Allah ya ji Allahu wa yarzuquhu min haythu kuma yake ka Allah ya huwa inna Allah baliku namrahu qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadar ina nake ta wahala yanzu wallahi da kun san Allah hakikanin sanin Allah ba za mu shiga wahala duk abin da yake naka ne wai in ga ban ka to wai rawan kwado ko ya hau zai faru to rashin sanin Allah ne yake ta wahala buga nan buga nan kana ganin wai wani bari ni sani a wurin wani in zama ina da godfather ina da waye godfather da yake manzon Allah kuma ko manzon Allah ko da nake ni madalla yanzu sai Ibrahim ya ruguma ما تبعنا واجب ولا يرجم صلى الله عليه وسلم وإن تسألوني وسيدي فداها لي إذا وقتي وساعتي ثلاثة ملاها منه قد أدري بزمن جاي لهم بزمن جاي لهم هذا yanzu dukkan wannan ina ga in banda wannan dan yaro shi ne kaɗai sai daga shi Ibrahim shi ma shi daga nesa amma na ga taron mun nan wata kila
muna tare kawo
shugaba sai ibrahim ta shekara arba'in da bakwai ke haka shiga yanzu da da wafatin shi da Allah ya ashir shi a duniya sai mun ce baka mawdi sai ya wuya kake gani ka mota mota bo bo ba ku da wanda ka ba kuɗi wani ma a cikin motar zai kwana wani akan layi kan dogon layi zai kwana ga ruwa na dukan mutane amma ba su damu ba ba ya kawo mishi haka ya rubu manzon Allah da kai ma in kana so ka zama ka tsira ka ji daɗi a duniya to ka rungumi annabi fa kan zul baraya wa ma sirru ilahihi fadawlahu la tudfi ariya ban tabbata shi ne tafkan shi ne tafkan halitta duk abin da nake ci daga annabi ifada ta rika ilaika duk abin da kaga ya zo hannunka daga annabi Allah huwa al-mu'ti wa al-mu'ti qadi da ka fa kabbul baraya fa huwa sirru ilahi annabi shine sirrin ubangijin sa wai bayarwa wai bayarwa wai bayarwa kuma ha manzo Allah eh huwa sirru ilahi in da buɗe maka sirrin da ke hannunka nan ka gane kana gani ka gane a ka duba da abin da ke nan ke haka da shi mun gani ta shi ke nan da wata fakuru eh ita fara la hukum ba don manzon Allah ba la sulfi ariba tamatta ba za ka samu wani mutum a duniya wanda zai ji daɗi ba yasa ita ce wasanar warabo a cikin jinin wasanar warafa lafal aiki ne wani muhanna ugu in ba don zuwa nan wata ne saka ka sa loma da nama ko da kifi ka saka guda iya waye kai annabi ne yasa aka mana ni'imomi ga sunan in in in in ya ce ka aya yanzu dabbobi da suke cin nama irin su kura irin su kyanwa irin su bera da sauransu suna da wani da kasan da jinin haka suke kulmadawa kuma za ga wani na kusa haka yanzu suna ci amma kai dan adam ya kake yi Allah ya baka ga tattasai ga ataruhu ga tumatir ga magi ga daddawa ga wannan ka ce soye nake so a yau ke a fale na turbi a rufar a rufar ta mata abu a nan rufa duka jin daɗi malam ko ka ce kana son burgesu ko ka ce miyan taushe ko miyan ayoyo ko miyan wane ne ka ce yau shi ko ina ina ina buƙatar yau ina miyan sama ka rike ko yau abin abin tuwon shinkafa ko tuwon alaba ko duka wannan albarkar manzon Allah cikin annabi Musa yana kallon wannan saurayi da wannan kuɗi ya kai su can an jima sai da wani kowaci kuma ya fito daga gona ya zo zai sha ruwa ya zo ya sha ruwa yana hutawa saurayin da ya tafi nan sai ga shi ya dawo ya duba kuɗi da gani ba sai da faru wannan tsoro ya tambaye shi annabi Musa yana kallon ikon Allah kamar wasa sai ga saurayin nan ya hau tsoro da duka ya kashe tsoron annabi Musa ce ya ubangiji Musa ce adalci na kenan Musa wancan saurayin da ya zo yadda kuɗi wancan saurayin ya zo ya tsinta uban saurayin da ya tsinta yadda kuɗin nan ya ci bashin dinari dubu goma a wurin uban saurayin da ya tsinta na karɓi kuɗin wancan ne na mayar ba wannan adalci ne ko ba adalci ba shi kuma wannan tsohon shi ya kashe uban saurayin nan ko ka tabna alaihi biha annan nafsa ya kashe shi ma ne shi ma an kashe shi adalcin Allah ke da ka zuwa da Allah ya yi karkai wa sai ya takara wuciyan wa sai ya ji wuciyan Allah shirin lakum Allah kana wa sallan annabi Allah ya sa mu suna cikin ceton manzon Allah da su haɗa wannan zauna Allah ya saka musu alkhairi abin da aka kashe Allah ya ninka miliyoyinsa masu gidan baban malaji garba kawo malaji Allah ya gafarta musu ɗayan sa baki ɗaya tun da kan alhaji gambo da malam Mustapha garba